إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a safiya ta lahadi a yau muna 20 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 12 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 28 a cikin karatunmu na littafin al-aqidatu tahawiyya na babban malami al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn salama abdahawi allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar laji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen wato lamba ta 20 da lamba ta 67 ƙarshen inda malam yake mana bayani akan cewa waɗanda suka mutu da manya-manyan zunubai da sabon Allah cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dawwamar da su a wuta in sun shiga wuta ba za su dawwama a wuta ba matukar sun mutu akan tauhidi ko da kuwa a ce ba su tuba daga kan waɗannan laifuffukan da suka aikata ba muddin wannan laifin ba shirka ba ne duk wanda ya mutu da wani laifi ko da ya mutu bai tuba ba kai ko da ya mutu yana tsakiyar aikata laifin to yana ƙarƙashin bashi'ar Allah in ya so ya masa azaba in ya ga dama ya masa rahama mun ji cewa in ya yi masa rahama falala ce in ya yi masa azaba kuma adalci ne daga wajensa subhanahu wa ta'ala wadda shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun a kafin mu ci gaba da darasi akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa cikin masu bibiyan mu ta kafafen sadarwa wanda ya dan mun tambihi akan me yiwa wani kuskure ko da baka da na yi wajen karatu dangane da bayani akan abin da ya shafi wato karkasuwan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da bangarori daban-daban akan abin da ya shafi a kafirta wadda ya mutu yana aikata wani zunubi ko kuma ma kafirta wadda ya aikata zunubi mun yi bayani akan cewa akwai bangarori daban-daban misali akwai abin da ya shafi khawarijawa wadda su waɗannan khawarijawa suna tafiya akan cewa idan mutum ya aikata zunubi to daga aikata zunubin da ya yi suna fudda shi daga musulunci kuma a tunaninsu idan ya fita a musulunci kuma zai dawwama a wuta a ranar tashin alkiyama saboda haka wannan ita ce bangare na farko su ne bangare na farko su ne khawarijawa wadda su khawarijawa a suna tafiya ne akan wannan mummunan aƙida kuma aƙida ce mummuna sannan akwai mu'tazila su kuma mu'tazila abinda suke tafiya akai shine idan mutum ya aikata zunubi to yana fita a musulunci amma ba zai shiga kafirci ba mun yi bayani shine suka ce yana manzila bainal manzilataini shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba yana tsaka-tsakiya amma kuma in an je lahira kuma sun haɗu da kawarijawa suka ce zai dawoma a wuta kaga wannan su ma batattu ne to ina jin inda kuskuren yake shine bayani da nayi akan haɗa tsakanin mu'tazilawa da murji'awa wadda wannan ɗin kuskure ne kwarai da gaske su murji'awa su suna da aƙidar cewa idan mutum ya yi zunubi duk yawan zunubin da ya yi to bai taɓa masa imaninsa su khawarijawa mu fahimci wannan da kyau su khawarijawa a aƙidarsu idan mutum ya aikata zunubi daga sanda ya aikata zunubin to ya fita daga musulunci kuma ya shiga cikin 'yan wuta kuma masu dawama a wuta su kuma mu'tazilawa aƙidarsu in mutum ya yi zunubi to zai fita daga musulunci amma ba zai shiga kafirci ba ka zai tsaya akan boda yana tsaka-tsaki amma kuma in an je lahira kuma zai dawoma a wuta kaga nan ma daidai an gudu ba tsira ba da ya kamata an je lahira ma a sama masa wani waje tsakanin wuta da aljanna ne to amma sai suka ce an je lahira kuma zai dawoma a wuta to su kuma murji'awa sai suka ce a'a duk abin da mutum ya aikata ba komai ba laifi imaninsa bai ragu ba ba abin da ya taba imaninsa yana nan a mai imani kuma zai shiga aljanna da woma to su kuma ahlus sunna mu ahlus sunna kenan muna tsaka-tsaki idan mutum ya aikata zunubi ba mu fidda shi a musulunci amma aikata zunubin yana taba masa imaninsa aikata zunubin yana rage masa kaifin imanin shi wannan shine tambihin muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi a za mu tashi insha Allah ta'ala akan lamba ta 68 inda malam yake cewa wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli alqiblati wa alaman mata minhum malam yace mu ahlus sunna muna gani a aqidar mu zamu yi sallah wa nara salata malam yace muna ganin halaccin yin sallah khalfa kulli barrin wa fajir a bayan dukkanin mutumin kirki da mutumin banza min ahlil ƙibla daga cikin waɗanda suke kan ƙibla suke kan musulunci wa alaman mata minhu sannan wanda ya mutu a cikinsu ma za mu yi mishi sallah to wannan gaba ce wadda take buƙatar sharhi ƙwarai da gaske shine hukuncin yin sallah a bayan mutumin kirki da mutumin banza da kuma hukuncin yi musu sallah a lokacin da suka mutu shine malam yace muna ganin halaccin yin sallah a bayan dukkanin mutumin kirki da mutumin banza hakanan kuma muna ganin halaccin in sun mutu za a yi musu sallah to anan akwai abin da ya kamata a mu lura da shi kwarai da gaske kamar yadda malam yayi bayani akwai hadisai da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda suke nuna mana a halaccin yin sallah a bayan limami ko jagora wadda yake mutumin kirki da kuma wadda yake mutumin banza salihi da kuma wadda yake akasin haka matukar ya zama limami kuma za a bi shi zai ja sallah kuma za a bi shi kamar misali a hadisin da al'imamu abu dawud ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa as-salatul maktuba wajibatun khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amila al-kaba'ir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah ta farilla wajiba ce dole ne a yi ta sawa'un a bayan limamin da za a bi shi sallah musulmi ne shi sawa'un mutumin kirki ne ko mutumin banza kai ko da ma yana aikata kaba'irul zunub ko da yana aikata manya-manyan laifuffuka to manzala ya ce wajibi ne yin sallan farilla a bayan limami wanda yake musulmi sawa'un wannan mutumin limamin mutumin kirki ne ko kuma a mutumin banza ne sannan ya tabbata daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sukan yi sallah a bayan limamai waɗanda suke mutanen banza ne wasu daga cikinsu kamar misali wasu ma daga cikinsu shugabanni ne mugaye azzalumai abdullahi dan umar allah shi kare da a gare shi ya tabbata cewa yana yin sallah a bayan hajjaj ibn yusuf al-thaqafi abdullahi dan umar yana yin sallah a bayan shi a matsayinsa na shugaba kuma jagora tare da cewa hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya kashe mutane da yawa adadi masu tarin yawa daga cikinsu ma haddasa habban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ya dauko ɗaya daga cikin sabai ya kwantar da shi zai yanka shi ya juyar da shi ya kalli fuskansa tana kallon sama sai karanta masa aya yace Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama yace ba ni ne ido na ya fara kallon sama yana jujjuyawa manzan Allah ne ya fara har Allah ya ce hakika mun ga jujjuyawan fuskanka a sama so in ka yanka ni ma ka yanka ni a siffan nayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai juyar da shi ya kifar da shi ya kalli kasa sai ce ba wani abu bane in ka kifar da ni na kalli kasa Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama daga cikin kasan Allah ya halice mu sai juyar da shi ya kalli alqibla yace ka juyar da ni na kalli alqibla dama Allah ya ce fa walli wajhaka shaqran masjidil haram ka fuskantar da fuskanka inda ɗakin Allah mai alfarma yake sai juyar da shi sai kalli yamma sai ce ko da ka juyar da ni na kalli yamma ba matsala Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka kalla to nan fuska Allah take mm yace to duk ayoyin da zaka jawo wallahi sai na yanka ka haka ya yanka shi Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi amma dai Abdullahi bin Umar duk da haka yana yin sallah a bayan shi saboda musulmi ne shi kuma ma ya tabbata cewa wannan alkur'anin da muke karantawa shine wanda ya mishi wasali shine wanda ya mu qur'ani wasali saboda da harufan qur'ani ba bambanci tsakanin ba da ta da sa duka abu ɗaya ne babu bambanci ba bambanci shine yayi masa dige-dige mishi wasali saboda ya ji wata daga cikin 'ya'yansa tana karatun alkur'ani sai ta canza wasali sai ce to yanzu idan su larabawa ma ana samun waɗanda suke ɗauko wasali daga sama su yo ƙasa da shi to ina ga waɗanda ba larabawa da ba da za su zo nan gaba saboda haka sai mu qur'anin wasali amma duk da haka kaga ai yayi yayi ta'adi da yawa amma duk da haka Abdullahi bin Umar yana sallah a bayansa to haka nan da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da ya kamata mu sani shine wadda ake sallah a bayansa a matsayinsa na mutumin banza kamar yadda al'imam ibn abil izil hanafi ya kawo a cikin sharhin da yi ma a ƙidatu tahawiyya ya ce ka sani cewa ilam rahimakallahu wa iyana annahu ya juzu lirajuli an yi salli ya khalfa mallam ya'lam minhu bid'atan wala fiska ya halatta ga mutum ya yi sallah a bayan mutumin da bai san wata bidi'a ko fasikanci ta tare da shi ba wata bidi'a ko fasikanci bata bayyana daga gare shi ba sannan walaysa min sharti litimami an ya'lama al-ma'mumu i'tiqada imamihi bayi daga cikin sharaɗin limanci a ce dole sai mamu ya san aƙidar liman ɗinsa wala an yamtahinahu bayi daga cikin sharuɗin limanci a ce ka zo ka ce wai za ka tambayi liman ka ce bari ka gwada aƙidarsa bari ka yi mishi jarabawa fa ya ƙulu ma za ya ataƙi ka ce da shi me aƙidanka bal yusalli khalfal masturil hal wadda yanayinsa bai bayyana waye shi a matsayin ɗan bidi'a ko a matsayin fasiki ba to za ka iya yin sallah a bayansa shine masturul hal yanayinsa ya ɓuya bai bayyana maka ba bata bayyana cewa shi din dan bid'a bane bata bayyana cewa shi din fasiki bane to zaka yi sallah a bayansa walau salla khalfa mubtadi'in mubtadi'in yad'u ila bid'atihi malam yace idan mutun yayi sallah a bayan dan bid'an da yake kira zuwa ga bid'a aw fasikin zahiral fisqi ko kuma fasikin da yake bayyana fasikanci wa huwa al-imam ar-ratib alladhi la yumkinuhu as-salatu illa khalfahu kuma shine limami ratibi wadda ba zai yi yayi sallah a bayan wani liman ba sai bayansa ka imamil jumu'ati wal idaini kamar limamin juma'a ko limamin idi wal imami fi salatil hajji bi arafa ko kuma liman wadda zai jagoranci arafa a lokacin aikin hajji wani hawi zalika da makamanta haka fa innal ma'muma yusalli khalfahu to mamu zai yi sallah a bayansa inda ammati salafi wal khalaf wannan ita ce fahimtar malamai magabata da 'yan baya-baya gaba ɗaya mafiya yawansu ya ce wa man tarakal jumu'ata duk wanda ya bar sallan juma'a wal jama'ata da sallan jam'i khalfal imamil fajir ya ƙi yi sallah saboda wai limamin sa fajiri ne limamin mutumin banza ne fahuwa mubtadi'in fahuwa mubtadi'a inda aksari al'ulama a wajen da yawan malamai sun ce dan bid'a ne shi wasahihu annahu yusalliha wa la yu'iduha magana mafi inganci ita ce zai yi wannan sallan kuma ba zai sake ba fa inna sahabata ridwanullahi alaihim kanu yusalluna aljum'ata wal jama'ata khalfa al-a'immati al-fujjar wa la yu'idun saboda sahabbai Allah ya musu rahama ya kare yadda gare su sun kasance sukan yi sallah a bayan fajiran limamai kuma ba su sake sallah kama kana abdullahi bin umar yusalli khalfa al-hajjaj bin yusuf kamar yadda muka ji Abdullahi dan Umar yakan yi sallah bayan Hajjaj ibn Yusuf wa kadhalika Anas radiyallahu an hakanan Anas dan Malik shi ma Allah shi kare yadda a gare shi kama taqaddama kamar yadda ya gabata wa kadhalika Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu hakanan Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi wa ghayruhu da makamantansu yusalluna khalfa al-Walid bin Uqba bin Abi Ma'id suna yin sallah tsakanin wannan wato limamin alwalid ibn uqba wa kana yashrabu al-khamra shi kan ma ya kasance yana shaye-shaye yana shan giya hatta annahu salla bihim as-subha marratan arba'an har sai da ta kai ga wata rana ma ya musu sallan asuba raka'a hudu thumma qala da ya idar da sallah sai ya juyo yace azidukum yayi ko a qala kaga ai tafiyan ta yi nisa da ya yi sallah asuba raka a wuri sai jiyo ya ce ya yi ko a ƙara faƙada lahu ibnu mas'udi sai ibnu mas'udi ya ce ma zilna ma'aka munzul yau mu fi ziyada ya ce ai muka ai tun kafin yau ma kullum cikin ƙari muke a bayanka Allah ya samu dace kaga illan shaye-shaye kenan ya ja sallah asuba raka a hudu ya kuma juya ya ce a ƙara muku ne ce a ƙari ka yi kullum a cikinta muke yi Allah ka raba matasan mu da shaye-shaye shi yasa sayyidina Uthman bin Affan yake cewa ku nisanci giya saboda ita ce ummul khaba'if duk wani zunubi duk wani laifi da kake ganin ba za ka iya yi ba to abin da zai haifar da ka iya yin shi shine giya duk wani laifin da kake ganin ya fi ƙarfinka to uwar da za ta haifar baka shi ita ce giya muddin ka fara ta'ammuli da giya to komai za ka iya aikatawa komai ba abin da ba za ka yi ba Allah ka samu dace na'am to kaga wannan yana nuna mana shi yasa malam yake cewa wal fasiqu wal mubtadi' salatuhu fi nafsiha sahiha ai da fasiki yace da dan bid'a sallansa a karan kansa shi in yayi sallan sallan ta yi fa idza salla al ma'mum khalfahu lam tabdul salatuhu idan mamu yayi salla a bayansa kaga sallansa bata baci ba dan bid'ansa bid'ansa daban sallansa kuma daban fasikancinsa daban sallansa kuma me ita ma daban lakin إنما كرهه من كره إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب malam yace sai dai da yawa cikin waɗanda suka kyamaci ayi sallah a bayan fasiki ko dan bid'a sun yi haka ne saboda umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wajibi ne dole ne to in ko aka ce ga mutumin banza fasiki nan yana kwana a bayan gari kuma ya kwana daga ran ya taso da asuba ya zo ya ja ku sallah ai ba ku kyamaci abin da yake yi ba ga ɗan bidi'a nan yana bidi'ansa ya gama bidi'an kuma ya zo ja ku sallah ai ba ku kyamaci abin da yake yi ba ba ku nuna kyama akan bidi'arsa ba wanda yin hakan kuma wajibi ne nuna kyama akan bidi'arsa dole ne wajibi ne shine umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna to shine malam yace wa min zalika daga cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine anna man azhara bid'atan wa fujuran mu ji wannan da kyau duk wanda ya bayyana bid'a da fajirci la yurattabu imaman lil muslimina ka'ida ita ce ba a sanya shi ya zama limamin musulmai tun farko kaga inda ya kamata a yi ma tufkan baki kenan eh a mata hanci idan ka zo ka samu liman na jan sallah to ba ruwanka da tambayan mutumin banza ne ko mutumin kirki ne sai ka shiga bi sallah to masu ayyana liman aikin daga wajensu yake tun farko duk wanda yake ya bayyana cewa fajiri ne shi dan bid'a ne shi fasiki ne shi to ba a ayyana shi a matsayin limami in ko aka samu kuskure aka riga aka ayyana shi to ba yanda kowa ya iya dole haka za a bi shi sallah muna ganewa ku ba za a guje shi a ce ba za a bi shi sallah ba fa innahu yustahaqqu yastahiqqu at-ta'zira hatta yatuba domin ma wanda ya bayyana bid'a ko fasikanci taziri ya kamata a yi masa ai kama shi ya kamata a yi a tsare shi har sai ya tuba shine abin da ya cancanta abin da ya cancanta kenan a kama shi a tsare shi har sai ya tuba fa idza amkana hijruhu hatta ya tuba kana hasanan idan yayyu idan zai yiwu a kaurace masa har sai ya tuba wannan shine abu mai kyau wa idza kana ba'du nasi idza taraka as-salata khalfahu wa salla khalfa ghayrihi athara dhalika fi inkaril munkari hatta ya tuba aw ya'zila aw yantahi an-nasu an mithli dhanbi an mithli dhanbihi idan ya zamana akwai ire-iren mutanen da in ba su yi mawa ne sallah ba misali in ya mutu ko kuma in ba su bi shi sallah ba zai taimaka wajen gusar da munkari har ya zama na shi wannan mai aikata munkarin limamin da yake aikata munkarin ya tuba saboda in ya tambaya me yasa wani baya bi na sallah ce ai saboda kaza da kaza da kake yi yana ganin ka mutumin banza ne ko dan bid'a ne kaga ai kasantuwar shi wancan ɗin babban mutum ne zai yi tasiri a zuciyarsa ko zai ji cewa ya kamata ya tuba ya gyara ya kamata ya daina aikata abin da yake aikatawa auyan tahiyan nasu an misli zambihi ko kuma ya taimaka wajen mutane su kyamaci irin laifin da yake aikatawa fa mislu hadha idza taraka as-salata khalfahu kana fi dhalika maslahatun shar'iyya to irin wannan in bai yi sallah a bayansa ba to kaga nan an samu maslaha ta shari'a an samu maslaha walam yafutil ma'amumul juma'a walal jama'a sannan ya zamana juma'a ko sallan jam'i ba zai kubuce ma shi wannan mamun ba wa amma idza kana tarku salati khalfahu yafutul ma'muma al-jum'atu wal jama'a idan ya zamana idan mamun nan bai sallah a bayan wannan limamin ba da juma'a da sallan jam'i za su kubuce masa fahuna la yatruku salata khalfahu illa mubtada'un mukhalifun lis sahabati ridwanullahi alaihim yace to anan ba wanda zai bar sallah a bayansa sai dan bid'a wanda ya saba masa habbai in har ya zamana babu wani zaɓi ba inda zai je yi sallah sai bayansa to in bai yi sallah a bayan shi ba yayi bid'a ya saba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to har zuwa inda malam ya kawo zuwa ƙarshe amma abin da yake so in nuna mana anan shine a shi bin limami sallah bil haƙiƙa abin da ya fi ga mutum shine idan zai yi sallah ya bi limami ahlus sunna wannan ita ce magana mafi inganci domin ai mun ji duk bayanan da malam ya ta kawo ko yana kawowa ne akan dole ka bi limamin sallah in ya zama shine kadai liman ma'ana ba wani masallaci in ba ne in ba nashi ba misali kaga a wancan lokacin zaka ga masallatan da suke na juma'a gaba ɗaya a gari ba su wuce guda uku ba kuma mafiya yawa sarki jagora shine liman kamar yanzu shi irin su Hajjaj ibn Yusuf shine sarki kuma shine me shine limami babu kuma wani masallacin juma'a a nan kusa in ba wannan ba to in ka ce ba za ka bi sallah ba to juma'a za ta kubuce maka sallan jam'i zai kubuce maka yanzu me zaɓin ka shine kai sallah a bayan shi amma in akwai wani masallacin ahlus sunna bayan masallacin wannan ɗan bid'a to ba mai mustahabbi bane a'a wajibi ne a kanka ka je kai sallah a bayan limami ahlus sunna wannan wajibi ne dole ne amma in ya zama na ana cikin lalura da uzurin da babu wani limami in ba wannan ba to bayan da aka iya amma bid'ar mu kiyaye idan ya zama na bid'an dan bid'a bata bayyana cewa bid'arsa ta kai shi zuwa ga kafirci ba mun gane ku don akwai bid'ar da ke kai mutum zuwa ga kafirci bid'a misali na ilhadi akan siffofin Allah ta bayyana cewa wannan mutum mai suka ne akan haƙƙin Allah mai ilhadi ne akan ayoyin Allah ta bayyana cewa wannan mutumin a mutumi ne wanda yake bid'arsa ta kai shi zuwa ga rikan wani abun bauta koma bayan Allah ko bauta ma wasu shehunai ko wani abu makamancin haka kaga wannan ma ya fita a musulunci ai ba za ka bi shi sallah ba ba za ka bi shi sallah ba sannan bid'ar ya zamana duk sanda za ka bi dan bid'a sallah to dole ka zamana cikin taka tsantsan domin mu kiyaye nisantan dan bid'a a babin addini wajibi ne nisantan dan bid'a a babin addini dole ne wajibi ne ba ka da zaɓi ba makawa ba makawa dole ka nisanci dan bid'a a babin addini eh dole ne domin shi ɗan bid'a duk inda yake daga cikin mummunan aikinsa mafi girma shine fada da ayoyin Allah da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin tsayuwa akan gaskiya wannan tace siffar ɗan bid'a rashin tsayuwa akan gaskiya to shi kuma musulmi ana so dole ne ya zama na kaifinsa guda ɗaya ne ya tsaya ko dai yayi sunna ko yayi bid'a ba na tsakiya ai ko ka zama ahlus sunna ko ka zama dan bid'a ba dan tsakiya yanzu ake ta rudan mutane cewa ana so wai wai da ahlus sunna da yan bid'a wai su zo a hadu a zama abu daya kaga ai ba zai yi ba daga ana so ne ka zo ka rayu a duniya kai ba ahlus sunna ba kai ba dan bid'a ba kaga ai ba mai yiwa bane ba mai yiwa bane eh ba zai yi ba Allah ya kyauta to shi yasa zaka ga har wasu daga cikin malaman sunna su ma suna sajewa da yan bidiya wai saboda su ma suna so in an zo magana ce ai ai malam wani kan ba ruwansa ba yi zagin shehunan mu ta yi kayi hauka kenan ya dawo shirme eh ai in kaga in kaga dan bidi'a na ce ahlus sunna namu ne ba ruwansa mutumin kirki ne to kamar likakken barawo ne ce kai wancan dan sandan kan ina yin shi ba ruwansa da kowa kaga wannan a haƙin ɗan sanda yabo ne ko zagi ne na? zagi ne zagi ne ɓarawo ya ce wancan ɗan sandan kan ba ruwansa ka ai zagi ne zagi ne ya nuna ɗan sanda ba abin da ya dace kenan ta haka in ka ji ɗan bidiya ya ce ma malamin sunna a wannan kan namu ne ba ruwansa ne to layi zagi ne zagi ne eh Allah kyauta sai za akwai akwai wani dan abuja duk da yan abujan su biyu ne da mai jingina kansa zuwa ga sunna da wanda yake dan bid'a shi wancan mai jingina kansa zuwa ga sunna bai na maganin cewa wai wai a bisa babin gaskiya da adalci wai masu kaunan manzo Allah su ne yan dariƙa eh shi nura khalid shi wai a hakan wai irin wai shi ahlus sunna wai shi ahlus sunna mai faɗan gaskiya din nan ne eh shi wai ahlus sunna mai faɗan gaskiya wai masu kaunan manzo Allah su ne wai yan ɗarika eh tintin da mun jima da gaya in da ka yi dikantin ka koma bidiya ko ka koma bidiya ka daina bata makanka lokaci ka daina bata makanka lokaci a ya za a ce wai kana ahlus sunna kai ne taron yan shi'a kai ne taron yan bidiya a coci ma an gayyace ka ka tafi kuma wai sunanka ahlus sunna wallahi ƙarya ne shi yasa kansu ya haɗu da makari tasu ta zama ɗaya sai sa tasu ta zama ɗaya saboda dukansu yan zigza ne a addini yan zigza ne addini ba su da kaifi guda ɗaya ba su da kaifi guda ɗaya abinda kuma kasa ganewa shi ne fa shi ɗan bid'a har abada wallahi ba zai da kai nashi bane sai ka dawo cikin hanyarsa har abada duk yadda za ka yi wai yana wani namu ne wani namu ne wallahi ƙarya yake yi bai yadda da kai ba hatta tattabi a millatahu har sai ka dawo inda yake tukunna har sai ka dawo inda kake don ga ka gwanda ma ka tsaya a kaifi guda ɗaya ka yi bakin jini da hujja ka yi bakin jini da hujja eh ya zawai suke yawo wai suna neman wai har da shi wai ana yawo wai ana neman wai haɗin kai tsakanin ahlus sunna ta bid'a wai a zo a haɗu a daina sukan juna a daina raddi ma juna shiridi ta kenan amma shi karan kanshi shi makarin jagoran tafiyar shi karan kanshi ayyukansa suna kare ta kansa eh yanzu ka kalla ka ga ina jin jiya ne ko shekaran jiya ne akwai jawabin da yayi akan kadiyar malam lawan tirayum da kadiyar wancan mutumin alkarmawi da ya gama maganganun da zai akan kadiyar malam lawan tirayum wai yayi mamakin a ce ga shugaba na wai yana raddi ma malam balalawi wai yayi mamakin a ce mutum shugaba wai ya fito ya ce wai wai yana goyon bayan abinda wannan mutumin yayi shi wai abinda bai gane ba waye waye waye ya ta wasu maganganu na rashin kan gado wai amma da ya zo magana a kan ɗan uwansa wancan mushirikin kafirin wai sai ya ce wai maganan wai a ce in an yi mafarki an ga wani kaza ai ya kasa faɗan katon ragumi ya kasa faɗi sai dai ta kwana-kwana ya kasa faɗi in an yi mafarki an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a siffan wani abu wani halitta na daban to mafarkin gaskiya ne amma shi siffan da aka ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam din shine abin lura so wai maganan da shi yayi wai a zahirin ta kuskure ne amma kuma ya kamata abu a saurari tawili daga bakinsa wanda yace manzo Allah raqumi wai a zahiri maganan kuskure ne amma magana wata na bukatun tawili saboda munafunci shi wancan na mallawan tirayon saboda ba bangaren su yake ba bai da bukatun tawili shi bayi bukatan aji karin bayani daga bakinsa amma shi wannan da yake a bangaren su yake zahirin maganan kuskure ne amma tana bukatan tawili kai la ilaha illallah ta ai ba bukatan tawili magana ce guda daya maganar kuskure ce wato abin da ya kasa yi shine saboda munafunci da yake zuciyarsa ya kasa ya tsaya kaifi ɗaya ya ce wadda yi maganan nan ya yi kuskure ya kuma kasa ya ce yana tare da shi saboda ka shi bai ce ya yi kuskure ba shi kuma bai ce yana tare da shi akan maganan ba sai ya yi ma maganan wata walanke ruwa ya dinga jujjuya maganan dama kuma siffansa ce ɗabi'a sace ya shahara da wannan tufka da warwara eh tufka da warwara ga bakin ƙarya na ƙarshe eh prof makareci kenan eh ni ne limamin masallacin ƙasa makari ba eh eh profesa makareci kenan eh kaji shine mai bayanin cewa akwai ko wani malamin su shi malamin nasu wai ina shi kar in abu in ba za ka iya ba karka musanta malamin su a sallan tahajjud a sallan tarawih a minti 30 yana sauke qur'ani eh yana sauke qur'ani a minti 30 eh in ba za ka iya ba ba ka gane ba kawai karka musa wai akwai wani cikin shehunansu da ake kiran shi da gibrima wai zulma arifi an taba zuwa aka same shi a lokaci guda yana karatu shi a kansa sannan yana rubutu sannan yana ba da karatu sannan anan yana amsa fatawa sannan kuma yana tasbihi duka a lokaci daya duka a lokaci daya kuma abin takaici shine yayi ƙarya kuma ya rantse da Allah akan ƙarya yayi ƙarya kuma ya rantse da Allah akan ƙarya mm furof makaryaci kenan eh kuma abin da mutane da yawa fa ba su gane ba shi da ya hutasar da kansa ban ga dalilin da zai sa ka je jami'a ka karanta ingilishi kuma a zo asibiti a baka mara lafiya a ce ka farke shi ba ko kuma a ce ka rubuta masa magani ba da turanci ake rubuta maganin ba to me yasa ba za ku ɗauko wanda ya karanta ingilishi ku ce rubuta magani ba to wani dalili ne mutum zai je jami'a ya karanci larabci kuma ya zo ya zauna akan kujeran fatawa a wani dalili me ya sani akan addini me ya sani me ya sani akan addini don kawai mutum ya je ya ɓata lokacinsa har ya zama profesa a literature shi kenan kawai sai zo a bashi a bashi kujerar likita ya zauna asibiti ya dinga rubuta magani a shi karan kashi ba zai fara ba duk yawan turancinsa in kansa ya yi ciwo ina zai tafi wajen likita ai idan rubuta maganin ne shi ma yana jin turanci kuma ya iya hasali ma a turancin zai iya cin gyaran likita a turanci amma nan kuma ya da nan ba fanninsa ba ne dole ya karba Allah kyauta saboda haka malam ya ce wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara mu a mu idan mutum musulmi ne shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ne to ba mu kai shi wuta ko aljanna wannan mun yi bayani a baya wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin wala bi nifaqin ba mu wato daura musu kalman kafirci ko shirka ko munafunci malam ya zuhar minhum shay'un min zalika matukar wani abu na wannan bai bayyana daga gare su ba sai dai abun ya bayyana cewa wane mushriki ne ko wane kafiri ne ko wane munafiki ne to sai mu yi bayani amma dun yana aikata wani zunubi ko wani laifi to ba mu ajiye shi a cikin kafirai ko mushrikai ko fasikai ko kuma munafikai wa nadaru sara'irahum ila Allah ta'ala sannan sirrin su sai mu bar mu Allah abin da ya bayyana mana a zahiri sai mu yi hukunci da shi abin da yake na ɓoye kuma sai mu mika shi wajen Allah subhanahu wata'ala wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama illa man wajaba alaihi saifu malam yace sannan kuma ba ma ganin dacewar a ba mu ganin dacewar zare takwabi akan wani daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda zari takwabi ya wajaba a kansa wanda yi wani laifi wanda ya cancanci a yake shi in ba haka ba to ba za mu zari takwabi akan kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya dau makami akan mu to bai tare da mu duk wanda ya zari takwabi akan mu bai tare da mu kaga wannan ba karantarwar musulunci bane mutum ya zare takwabi ko ya zare wuka ko wani makami ya farma al'ummar musulmai wannan ba karantarwar musulunci bane wannan ba koyarwar musulunci bane amma kaga saboda lalacewar zamani zaka ga mutum yana yawo cikin unguwa mutanen unguwa kowa ya shaide shi cewa wannan mutumin banza ne ya kashe na kashewa ya sare na sara amma a haka za a ci gaba da zama da shi a cikin unguwa kowa kuma yana mi kowa yana kallon sa kowa yana kallon shi babu kuma abin da za a ce mishi kowa yana kallon shi ai har a wayi gari da an ce da wane ya ce an kwace min waya sai a ce ku je ku nemo wani haka ne ko baka ba ya ce ku je ku dubo wani ya ya shahada da haka a cikin al'umma saboda lalacewan zamani ma yanzu zaka je ka gama shan wahala ka yi kwadago ka sha wahala ka samo kuɗi ka zo ka siyo wayarka idan ka taho da shi ka ce an kwace min waya sai a ce da ina ce ba su taɓa ka ba ko wai ma'ana wai taya ka murna ake yi wayar kan da ka nemo ta to ana taya ka murna ka gode da aka kwace ta ba tare da an taɓa lafiyar ka ba kaga yadda ake rayuwa kuma su waye masu wannan aikin musulmai ‘yan uwan musulmai matasa wadda ya kamata a gansu a harkoki na addini da harkoki na sana'a da neman duniya da lahira su ne kuma a wannan aiki Allah kyauta sannan malam ya ce wala nara alkhuruji ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru malam yace ba ma ganin halaccin fito na fito ko zari takwabi ko zanga zanga mashuwagabanninmu da jagororinmu ko da kuwa a ce sun yi zalunci wala na da'u alaihim ba za mu yi musu mummuna addu'a ba wannan ita ce aqidar mutane aqidar salafus salih ba a fito na fito da shugaba sannan ba a masa mummunar aqida mummunar addu'a wala nan za'u yadan min ta'atihim sannan ba za mu cire hannu daga yi musu biyayya ba wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariba muna ganin kuma yi musu biyayya na daga cikin abin da Allah ya fallanta mana yana daga cikin biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan farilla ce malam ya amuru bi ma'asiya matukar ba su umarni da sabon Allah ba yi ma shugaba biyayya kamar yi ma Allah biyayya ne farilla ne matukar shugaban nan bai yi umarni da sabon Allah ba kaga in shugaba ya umarce ka akan abin da yake biyayya ma Allah ne ai zaka bi shi ba dan shi shine wani ba sai dan abin da ya umarce ka da shi kaga ko Allah kai ma biyayya amma in yayi umarni da sabon Allah to ba za a bi shi ba to ya za a yi da shi wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa sai mu roƙa musu Allah ya gyara su mu roƙa musu Allah ya ƙara musu lafiya mu roƙa musu afuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shine yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci a wanda yake shugabantansa shine yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci wanda yake jagorantansa Allah ta'ala ya sa mu dace za mu dakata dan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu daura inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam mubarak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته